رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo mun nan rana ta laraba kamar 26 ko ga watan safar hijira na da shekara 447 bayan hijira daga makka zuwa madina a kalandar nasara kuma 20 ga watan 8 2025 kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addurarul bahiyya na bajimin malami al'allamatu sheikh al'imam al-shaukani muhammad ibn ali al-shaukani wanda ya fi shahara da imam al-shaukani a ina ne za mu tashi kamar darasi na hamsin da biyar ne wannan daidai ina ne za mu tashi a kitabu talak mun gama matsalolin da ya kawo na alwaladu lil firash walil ahir hajar to za mu tashi sabon kitab wanda yake biye da kitabun nika kitabun nika matsaloli ne na kulla aure da sauran waɗansu ababe da ke rataye da kulla auren ko a mataki na wajibi ko a mustahabbi ko ma a mataki na rukuni waɗanda babu makawa dole sai da su to za kuma mu tashi a kitab na gaba shine idan aka kulla aure auren musulunci ba irin aure bane na gargajiya ko aure na karkatattun addinai a cewan an kulla har abada kenan a shi namiji shine jagora ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa idan mace ba ta yi mashi ba su rabu an ba shi dama su rabu kenan ita ma kuma dan ba dutse ba ce ita ma an dan buda mata wani yanayi zamu cimma babin karkashin matsalolin khul'i to da ka akwai maganar saki sakin na da ƙa'idodi zai iya zama sakin da shari'a ta yadda da shi kuma wanda ya sakin bai zama abin zargi ba saki na sunna kenan sakin kuma zai iya zama wanda ya sakin zai zama abin zargi addinin musulunci zai raina addinin shi Allah maɗaukin sarki zai kalle shi a matsayin mara biyayya ko mai sabo da makamantansu to sai ya ce kitabu talafi darasi na hamsin da biyar kenan kitabu talaki littafin saki matsaloli ne da malam zai tattauna dangane da abin da ya shafi warware kullin aure shine saki kenan shi aure shine kulli wanda yake halattar da jin daɗi a tsakanin ma'aurata to saki kuma shine warware wancan kullin da ke da wancan halascin sai zamana idan aka sami wannan yanayi na saki to abinda kulla auren ya halattar to shi sakin shi kuma sai yazo sai ya haramtar da shi sai ya haramtar da shi wani lokaci kuma abinda wancan kullin ya haramtar sai sakin yazo ya halattar da shi kamar misali lokacin da yake aure da ita wannan mace da ya saki yanzu kafin ya sake ta ba dama ya auro ‘yar uwarta, kanuwarta, yayarta, ko guggwanta ko innarta, amma idan ya saki wannan ɗin kuma ta gama iddata to kuma waɗannan sun halasta, sai zama sakin zai iya haramta wani abu da da halas ne, kuma zai iya halasta wani abu wanda da haramun ne. Malam yake cewa shi saki huwa ja'izun. saki halal ne su da aka saki halal ne ba wanda zai haramta wa namiji ya yi saki littafin Allah ya tabbatar da cewa akwai saki sunnar annabi ta tabbatar da cewa akwai saki sunna ma mutawatira haka ijma'in malamai gaba daya sun tafi sun haɗu akan cewa akwai saki da kafin musulunci larabawa suna rayuwar aurensu da saki har ma sakin ya zama babu adadi sai ka cimma wasu ma'aurata ga sunan aje a tare amma sun taba saki a tsakaninsu saki wajen ɗari duk sanda ya ga dama ko zai ce ya sake ta kafin ta gama idda sai ya dawo da ita wani ma har yake taba cika baki ce wa matar ba ni zaki wa wulakanci ba to zaki ga wulakanci kuwa tace yaya wani irin wulakanci zaka yace zan ta sakinki sai dab da zaki gama idda kuma in dawo da ki to da haka ban sake ki kin je kin yi aure kin huta ba kuma ni ban rike ki na kula da ke ba to ita wannan matar ita ce ta tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ta kai kuka daga nan aka saukar da at-talaqu marratan saki biyu ne ma'ana sakin da namiji ke da yanci da ƙarfin kome saki biyu ne daga radda ya sakin farko a zai iya ya dawo da ita in duk duniya ta tarba wanda ya ya hana wanda ya kamata iyaye kuma a nan su yi la'akari da wani abu za ga wani ya saki yarsu ya zo ya ce ya dawo da ita wai sai ya bi su kuma ya ba su haƙuri ba ka da hurumi ai ya riga ya gama tsiya tun da kuka ba shi ko kun gama kuskure tun da kuka ba shi yan sai dai ku ziga yar ku tara mata daloli ta je sai kul'i da to mai gida iyaye na sun ce miliyan nawa za a baka kar ta ce mashi dubu nawa ai yana da dubu nawa shi ma eh sun ce miliyan nawa za a baka zaka karba bakwai to kaga in yaji tarin daloli sai ya yadda to sai dai ku yi haka amma a ce ya ce ya mai da ita wani dan uwanta mai karfin hali da jara'a ya ce ba za ta koma ba ai ba za ta koma gidan nan ba ai tunda ya ce mai da ita ta ta mai ba yadda ka iya sune shine ke da power ya ce ya mayar da ita din kuma ya mayar da ita daga nan ya saki na biyu ma yana da yancin kome daga nan idan yayi saki na uku shikenan at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan daga nan idan aka yi na uku to ba ta halasta a gare shi har sai ta auri wani mijin kuma saki ya riga ya ta riga ta mai nisa kenan wanda ake ce mashi saki ko rabuwa bai tuta yace huwa jaizun saki halal ne daga waccan aya at-talaqu marratan da halasta wa maza saki da akai a wasu wurare da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar a cikin hadisin sauban yace ayyum ayyumam ra'atun sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'asin babu wata mace da za ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani laifi ba kawai haka nan ta bushe iska ba dalili ta ce ya sake ta fa haramun alaiha ra'ihatul janna kanshin aljanna haramun ne a gare ta su da ka ba maganar kanshin aljanna a tattare da ita in ta tsane shi ba ta so ta zauna da shi ba kwala za ta ci mashi ba ba ruwan zafi za ta watsa mashi ba ba ga malanke za ta sa mashi aniya ko shayi ba a zama za su yi taimashi tayin me za ta ba shi su rabu wannan tana da wannan damar kuma ba laifi ba ne su yi ciniki za mu ji hukunce-hukuncen hulɗi har su samu matsaya ya karɓa a babin shawara ma ana so ya karɓa saboda dai kaga ita ba dangin iya ba dangin iya ba na baba kawai ka karɓa ka ci balangunka ka ɗinka rigarka ka gyara gonarka ɗan raguwar kuma kai wani aura ƙila dama wajen auren ka auro wadda ta fi ƙarfinka riga ce nisa uku harsun lakum to kai wannan gonar ta maka yawa ɗan tashinka buhu biyu ka je ka ɗiba hekta biyu ko shinshinawa ƙasar za ta riƙa ya za ta zuƙe shi ko shaƙen shi za ta yi ba zai ishe ta ba ma kaga dan takin ka buhu biyu yar gonar ka fegi biyu a gona za ta yi kyau so da daidai ruwa daidai gurbi to sannan malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu kan cewa shari'ar musulunci ta halattar mana da saki annabi sallallahu alaihi akwai hadisi wanda malamai sun ta maganganu akai min nahiyati dirasal hadisiyya aw al-isnad hadisi ne da'if amma min nahiyatil ma'ana wal hukm kuma ce hadisi ne mai kyau da annabi ke cewa ko da yake cewa annabi ya ce abgadul halali ila Allah talaqu duk halaliyar da Allah ya fi tsana ita ce saki akwai hadisi a cikin sahihu muslim da shedan ya nuna yana farin ciki da rabuwar aure ko mutuwar aure da ake samu a tsakanin ma'aurata kullum da safe zai tuttura yaran shi su shiga duniya a ƙarshe ya dawo da yamma ya ce su kawo rahoto ai ban gushe ba sai da na haɗa su gaba ce da Allah sakarai za su shirya ai ban gushe ba sai da na hana shi sallah sakarai zai yi za a yafe mashi ai ban gushe ba sai da na haɗa shi da mai ɗakin shi har ya sake ta sai shaidan ya ce kai ke da kambin yau kai ke da kambin yau so da shi saki wata matsala da yake haifarwa shine yadda ka san ridda ba ka san yake ridda a dawo musulunci lafiya ba ko ka dawo mutane ba su tsara yadda da kai ba to haka saki yake ita ma ka bar wani tambari ne shi yasa in ba ya kai matakin karshe ba kar kai ba kai matakin amma ka ce za ka yi mace barazana da saki to ita kuma za ta ci mutuncinka don ka ƙi sakinta kuma ka sake ta ta ƙara cin mutuncinka kuma ka rasa yadda za ka yi sai sa shawara da tanadi na musulunci a babin zamantakewar miji da mata su kaɗai ne mafita amma in ka tuntuɓi wani masani da ba masanin shari'a ba zai iya baka shawarar da za ta zame maka mafita ba to yace huwa ja'izun saki halal ne min mukallafin muktari daga mukallaf saki halal ne in ya fito daga miji mukallafi idan sakin ya fito daga miji mukallaf to shikenan sakin yayi to a ƙarƙashin wannan suna kawo mas'alar idan ƙaramin yaro ya saki ina matsayin sakin misali aka ma dan shekara goma ko ƙasa da haka aure sai ya saki matar to yanzu ina matsayin wannan sakin mafi yawan abinda jumhur suka faɗa shine la ya juzu talaqus sabiyyi sakin karamin yaro bai ba dan shekara 4 5 6 7 ya kai mai aure kaga in kai karanta tarihul khulafa zaka cimma ire-iren wayannan uba sarki ne ko khalifa na babbar daular musulunci yana ta neman wa zai nada mai jiran gado duk ƴaƴan shi mata ne rannan kwatsam sai aka haifan mace namiji ranar suna sai ya nada yaron mai jiran gado bayan shekara biyu shekara uku an yaye yaro kuma shine mai jiran gadan kujerar baban shi yaji jikin shi ba lafiya shekaru sun zo kawai sai sai ce ai mai aure kada ai sarki ba mata bayan shekara ɗaya da yamma aure sai ya rusu kaga yaro khalifa ɗan shekara hudu wanda ya aure bara to sai shi ɗan shekara hudun matan ta ɗan tsotson mashi sweet sai ce ya ji a karatu ya sake ta ya ce ba ta sako ba ba ta sako ba amma baban shi ko wasiyi za su iya sakin mashi aka fahimci wankan shi kawai take yi sai baban ya ce a madadin ɗan ya sake ta ta saku ko kuma wanda aka bashi rukun yara zai iya saki kaga sabanin babban mutum kenan shi babba sai dai kai uba ka sa ya saki amma dan ka shigo kana bayananka na saki bata saku ba wannan matar ta zai mu dan nan kajaga tunda ya auro ta ya daina kula da mu kai fita gidan nan na sake kya ba haka zaka yi ba kiran shi zaka yi ka zaunar da shi kace karka tashi wurin nan sai ka sake ta in dai dan halal ne ai ko zai rubu zai zai sake ta sai ce to ya sake ta saki daya kamar yadda baba yake so baba kuwa kara abashe ma haka ai na sunna din ai na sunna daka dai in karamin yaro yayi saki sakin sakin bai ba amma 'yan mazhabar Hanabila su suna ganin idan karamin yaro ya saki to sakin yayi da sharadi da sharadin cewa yaron ya san cewa ita wannan matar da aka saki ana nufin an yanke alaka shi da ita in ya san haka in kuma bai sani ba kila yazo ya ce ta tsotsan mashi sweet ya sake ta kuma an jima ya dawo ya ce ta mashi wanka kaga shi yanzu bai san ma'anar sakin ba to bata sako ba bata sako ba sai ce to kai ka je na wannan kalmar ba a san yawan nana ta ta kada ka zo ka girma eh abu ya zo ya zame maka alaka kai wannan maganganun za ka iya samun su a cikin almuhuni na ibn Kudama. a takaice da ya ce min mukallafin saki na zama halal ne saboda shi ne sakin da ya yi daga mukallafi banda ƙaramin yaro wanda bai balaga ba muhtarin sannan wanda yake da zaɓi mana banda talakul mughlafi shine talakul mukrahi to nan kuma suna ma an ce muktar shine wanda ya sakin bisa rahadin kanshi da kanshi yace ya sake ta amma yanzu aka zo aka sa mashi bindiga ko wuka aka ce ko ka sake ta ko mu yanka ka in ya karanta fiqhu kawai ya sake ta in suka ce sake ta saki uku suka ce to ranka ya dade ukun yayi to in bai yi ba ya zaki ta ai duk yadda kake so haka za yi in ka ce hudu ko biyar ko bakwai duk za a yi ranka ya daɗe to sai mu ce sake ta saki uku ko ma saki nawa ne dai sai to ya sake ta to ba ta sako ba saboda mai tilasta mashi aka yi kai an ce hatta ita matar ma ta same gida a wani lungu ta ciro wuka kila shi bai da ƙarfi ta fi shi ƙarfi ko bai da lafiya ta fi shi lafiya ko ta ciro bindiga ta ce ko ka sake ni ko in bindige ka kuma in je ko gida in yi ihu ka harbe ni na rama to kaga in ka auna kaga ba mafita sai mutum ya sake ta in ta ce ya rubuta ya rubuta in ta ce ya signing ya signing in ta ce ya rantse ya rantse in ta ce ya tamfurin ya tamfurin eh ai rai ba karamin abu bane in yaso in ka leko kwar gida sai ka dan kira ta a waya amma dai kin san baki sako ba amma dai ma matar ta mutum haka haka ce bata sako ba ai ai gaba kawai ko ala raka taki gona in ji Hausawa amma dai duk wanda aka tirsa sawa ya saki matar shi sakin bai yi ba malamai na tattauna shi a matsayin talaqul mukrahi ko muglaq sakin wanda aka tilastawa kuma sunnar annabi ta tabbatar da cewa ba a tilasta wa mutum ya yi abu waɗannan matsalolin guda biyu sun tabbata a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la talaqa wala itaqa fi ighlaqin babu saki babu yantawa ga wanda aka tilastawa kamar misali yanzu a ce wani yana karkashin ka a matsayin bawa kaga wannan abun a zamanance ma zai yiwu sosai sai ƴan uwan shi ko abokan shi sai ya hada baki da su gobe ogan mu zai je gona ku tare shi a gonar ku zagaye shi da makamai ku ce sai ya yanta ni ku kewaye shi da makamai mai gida ko ka yanta shi ko mai daji da kai sai an biya kuɗi ko mu harbe ka mun kashe banza sai ce wane ne wane ba wane ba wani gaito na yanta shi sai a yi rekodin ka ce a yi rekodin ka faɗa da ƙarfi ni wane alhaji wane na ‘yanta bawa na wane bai ‘yanta ba ana dawowa gari maganin wannan sai ka kai shi wata kasuwa kawai ka ƙirgo ‘yan kuɗinka tun da ya fara haka za yi tsaya da shi wannan saki shi ne ake ce matsalakun mugulafi sakin wanda aka tilastawa an ce yana ɗaya daga cikin abin da ya haɗa liman malik rigima da wasu khalifofi ko su gwamnoni ko su shugabanni a lokacin rayuwar shi saboda an yi wasu shugabanni marasa imani a cikin masu mulki in ya ga matarka yana so sai ya tura ka yaƙi yaƙin da rundunar ba ta haɗu sosai ba rundunar ba ta haɗu sosai ba misali sai ce bari a haɗa wata runduna da za ta tafi yaƙi kuma yaƙin sai an tsallake teku amma aka tashi ba za a haɗa ku da direban jirgin ruwa ba ba za a haɗa ku da injiniyan jirgin ruwa ba ba za a haɗa ku da ƙwararre a harkar ruwa ba sai a ɗibo 'yan bindin-bindin 'yan kurmen kududdufi sai a haɗa a rundunar ta ce kai ne kwamanda a tsallake teku tafiyar kwana takwas a ruwa ku je ku yaƙi a ƙarshe sai a dawo a ce ku duka kore su dama burin shi kenan matar na gama idda sai ya koma ya aure ta kaga wannan auren ya yayi duk da dai akwai gadar tare amma auren yayi sauran hisabin sai an je wajen hakamul hakimi na amma aure yayi to amma wasu yadda suke kawai shi ga ba magana ma sai an tura ka yaki mulki karfin tsiya gari innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha sai kira muta ce zauna matar ka wanta sake ta kawai sai ya ga makamai sai ce ya sake ta a gaban yallabai to amma in in yallaɓa ya kuskure aure ta da matsala sai ce waye babban malamin gari zai ce maliku ku kira shi ko a je a same shi yace kai akramakallah muna son ka ba mu fatawa cewa duk namijin da aka tilasta ya saki matar shi ta sau maliku ce shi zai ba da wannan fatawa ba dan ba ta sakun ba ga hadisai da yawa ba ta saku ba aka ce ko ka bayar ko mu dandana maka azaba tun fa karni na biyu fa tun karni na biyu kuma yake bayarwa kuma suka yi rigimar da suka yi suka cutar da shi suka zalunce shi suka tauye haƙƙin shi kuma yace tafi nono fari tafi mai dama dama to wannan sakin bai yi ba inda aka tilasta mutum ya saki matar shi bata saku ba ko da ita matar ce kamar da kuma da misali ta tilasta mutum ya sake ta bata saku ba yace walau hazila amma fa sakin nan yayi ko da da wasa ne shine hazil irin da ba'a ko ko da ba'a mutun ya saki matar shi ta so ko da ba'a banda kalmomi waɗanda suke muhtamalai a ƙasar Hausa za ga ana bada wasu misalai wanda ba za su shiga ba gaskiya musulunci ba zai amince da su ba wai wai ka shiga rumbu ka ɗauko wani ɗan dami haka za ka miƙo mata ta ce sako ce na saki ba wai wai sai a ce wai ka saku a wannan muhtamal ne ka dami ka saki yayi ita ta wuce dami yayi ta fi ƙarfin dami yayi ba ta sako ba sai ita ke nufi amma dai irin ko da wasa shi yasa in ya ce ya sake ta ko da wasa ne ta saku in ya rubuta ko da wasa ne ta saku ya rubuta ta gani ta saku ya dan rubuta na sake ki ya sa aljihun wando zai fita ce a wanke mashi kayanta ko ma bai sa ta bai ta da kanta ta dauko tana din tattaje aljihu ta ji kayo kayo kayo kayo ta da 500 ci ashe saki ne tana buɗe ta dan yi bokonta da yake da jahilci ta ga na sake ki ta saku inda date tun daga ranar da jet ɗin ke ridin idan ba jet tun daga sadda ta gani ko ba suna sai dai idan ya sa sunan wadda ya saki idan ta gani ta yi shuru ko ta ƙona to ita waccan ba ta saku ba amma inda ta gani ta ce yaya me zan gani haka sai ta nuna bata ko yaya ta tafi yaya ta tafi duk wanda sun dake jigi amma bai sa suna ba duwar ta gani ta saki wanda ta gani malikiya suna da wata fatawa mai zafi ba a bada fatawa da ita cewa suka yi ko a zuci mutum ya saki mata ta so kaya ma ga ce tsakani ga Allah kun yi zafi amma su suna ta kokari ne su kange kada miji da mata namiji da mace su rika zaman da bai halarta ba in ka kalla manufar su manufa ce mai kyau ko a zuci irin ya ce hawa mutum mutuniyar banza kawai ina masa a zuci shi kadai suka ce abu ɗaya ake roƙon ka yanzu ka ji tsoron Allah ka faɗa mata ba wai ka faɗa mata ba wai ka sake ta ba a ai ba lallashin mutum ya saki a ka ji tsoron Allah ka faɗa mata ka sake ta ɗazu a zuci shi kawai dai ake roƙo amma dai mutum ya saki a zuci gaskiya ba a kama mutum da tunanin zuci wannan ba zai zama ta sauku ba in ba tsoro ba a faɗa ko a rubuta mana tunda kaga bai faɗa ba ai tana hayin tana da raguwar karama ko ko kila ba za ta sauku ba saboda kanta ko saboda ƴan uwanta so da haka walau hazilan ko da wasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa salasun wasu ababe guda uku jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun da gaskensu da gaske ne kuma da wasansu ma da gaske ne ko da wasa ya ce na sake ki da wasa ne amma da wasa ne ta su shi yasa ne ce abu uku da gaskensu da gaske ne da wasansu da gaske ne akwai saki akwai ba da aure akwai yanci ya zo ya ce wannan an man haihuwa mace wane na baka ka ce na karba yarinya ta yi miji eh ba da ai wannan mutumin shine mijinta sadaki kawai ya rage a yanke sai in ta girma ta tare amma kuma ba zai ciyar da ita mutum tana karkashin babanta ko da wasa na baka na karba shikenan musamman in dai kai ke da hurumin ka bayar din ba a wasa da shi haka sakin wa alaikum assalam eh kaman ai mafiya iyaye ai mafiya iyayen ke yi wannan wasan galiban wanda ba uba ba shi ai ya san ma bai da fawa in dai uban ne ko wasiyi da aka ban mashi wanda bayan ba baban shi ke kula da ita in ya bada ita irin wannan abin ta bayu sai dai a lallashi shi wanda aka ban ya sake ta sai dai a lallashe shi ya sake ta ko a yi mashi wani auren da tsara shi ya saki wannan suna ka ba a wasa da waɗannan ababe guda uku walau hazila ya ce ko da wasa ne waɗannan ababe ba za a abin nan ba ba za a yi wasa da su ba a wata riwayar kuma yake cewa annikahu wa talaqu war raj'a da kome a madadin yantawa shi ma ba a wasa da shi annabi yake cewa salatul la yajuzu fihinna al-la'ibu at-talaqu wal nikahu wal 'itqu da yantawa su da ka ba a wasa da maganar saki liman kana fi tuhurin wannan sakin ana yin shi ne ga wadda take cikin tsarkin da lam yamassaha fihi bai shafe ta ba mana yanzu yana ba yana maganar sakin da in an yayi bane yana maganar yadda ya wadda ya kamata a saki ba wai wadda in an sake ta sakin yayi ba a'a hatta wanda bai kamata a sake tan ba idan miji ya taurin kai ya biye wa shedan ya sake ta kuma sakin yayi kada cewa akwai matsalolin da a cikin su masail ne khilafiyya to amma dai yadda ake son sakin shine yanzu tana jini yanzu to kar ya sake ta sai ta gama jinin ta yi tsarki kafin ya kadaita da ita sai ya sake ta idan ya kaɗaita da ita ba a so ya sake ta a wannan tsarkin sai ta gama wannan tsarkin ta yi wani jini ta gama shi ta samu wani tsarki kafin ya tafi ta sai ya sake ta ka dube da musulunci ya ɗauki matakai na cewa in dai bai cin shedan sakin ma zai wahala yi so da sadda ka ɓata maka rai an ce karka sake ta yanzu yanzu taka tana jini kwana bakwai take yau take ranar farko ko rana ta biyu sai nan da kwana biyar ta gama sannan ta samu tsarki nan da kwana shida ne zaka iya sakinta kila ka kafin nan dai in dai ba mutum kuma aman dutse bane wutar shi ba zafi ai ya huce da kanshi kuma zai ga to amma fasa sannan wala tallaqaha fil haidati allati qablahu kuma kada ya sake ta a haidar da take kafin wannan tsarkin shi ma wannan saki ne na bid'a wancan ma saki ne na bid'a karka sake ta a tsarkin da ka shafe ta kuma karka sake ta a jini saki a jini saki ne na bid'a amma yayi sakin yayi mafiyan jumhur a haka suke in tana jini to mace ba a sakin ta irin wannan yanayi hakuri za a yi har sai ta gama au fi hamlin qadista bana kaga na yace liman kana fi tsuhurin ko lam yamassaha fihi ya fada wanda ya kamata wanda ya halatta a saki lokacin da ya kamata a yi saki shine ka iya sakin ta a tsarkin da baka shafe ta ba sai ce wala tsallaka hafil haizatin lati qablahu amma jumla ita radiya amma fa ka kiyaye namiji ya kiyaye kar fa ya saki mace a jinin da ta yi kafin wannan tsarkin da ya halatta ya sake ta to sai kuma ya koma bayanin abin da ya halatta ya sakin ko lokacin da ya halatta ya sakin yace au fi hamlin qadista bana kuma ya halasta ya sake ta a cikin da ya riga ya bayyana suna kana iya sakin mai ciki a koda yaushe ko gobe za ta haihu in dai cikin ya bayyana wata biyu uku hudu ya halasta ya sake ta koda yawan lokaci saboda me in ya saki mai abin nan mai al'ada ya tsawaita mata iddarta idan ya saki mai tsarkin da ya shafe ta a tsarkin ya tsawaita mata idda amma idan ya saki mai ciki bai tsawaita mata idda ba illar hanin da ke can guda biyun ba ta ana ita wannan kawai zuwa ta haifa cikinta ne in ya sake ta yanzu ya fita sallar azahar ya dawo ya cimma ta haihu ta gama idda in ta ga dama tana da wani masoyi sai a ɗaura aure kafin la'asar ko da sallar la'asar ya sake ta yau ta gama idda yau ta yi wani auren yau ta ba shi jaririn shi ta yi gaba in yaro ya ƙi karɓar nonon kowa ya lallace ta su yi ciniki fa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra naka samu kikikaka to yaje dauka ya ba wata matar wanda zai samu da zata shayar mashi to da aka kaga in in tana da ciki iddar ta bodar sanannaci sanannaci kamar yadda ayar suratul talaqi ta fada ko wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun sahaifa cikin su kawai da haka daga cikin saki na sunna kada a sake ta tana jini kada a sake ta a tsarkin da aka shafe ta Abdullah dan Umar ya saki matar shi tana jini kamar yadda yazo a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim kuma an darge shi kuma an bashi umarni cewa ya dawo da ita kuma ya dawo da ita daga nan aka ce to in ya dawo da ita ta tsarki kafin ya shafe ta a tsarkin zai iya sakinta na'am alaikum salam na'am sakin ya auku ba eh sakin ya auku eh sakin na bid'a ne ga asaran mata ga saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ومن يشاكك الرسول كما من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى فليهذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وإن تطيعوه تهتدوا تيشي تاكاد أنت وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا سوداك غابداء كما سكياي أعرف دماتا كما أني ليفي تسيتي wa ya harumu iqa'uhu ala ghairi hadhihi sifa an haramta aukar da saki a sabanin wannan sifar shine kada ya sake ta a tsarkin da ya shafa ɗaya kenan kada ya sake ta a jini biyu kenan kada ya sakin da ya wuce ɗaya a lokaci guda ko kuma ya bi ta da wani sakin kafin ta gama idda duka wannan sakin bidiyoyi ne ya sake ta yanzu misali ya san kuma yadda take jininta kila misali ita duk shekara su ɗaya take jini ya rike watan rajab ya sake ta a sha'aban bayan ta gama jinin rajab ɗinta sai kuma baɗi suka yi ta tahowa sai da aka zo rabi'un jima'a al'akhira saura wata ɗaya ta fara jininta na farko kenan bayan ya sake ta ko ya batta ma sai ta je jini na uku dab da za ta fara jini na uku sakin da ya bada tun bara waccan sai ya kara sai sai ce ya dawo da ita sai ya dawo da ita sai ya bari sai ta yi wannan jinin a sha'aban sai ya sake sakin ta a ƙarshe sai ya riƙe ta har shekara tara sannan sai ya sake ta yayi saki na uku kenan hatta tankiha zawjan ghayra to ba san irin wannan wannan saki ne na na bid'a so da haka duk sakin da ya fita daga waɗancan siffofin sakin ya zama na bid'a bisa wa'annan nau'ukan sakin da muka ambata kuma Allah shi ya umarce mu da in namiji zai sake mace ya sake ta a gabar iddarta yana sakin ta ta fara idda ai ko shuka za ka yi ai ba za ka je ka shuka masara tun a watan March ba ce kaga din na rage hanya duk gonaki na na gama shuka masara da dawa a March ruwan sama sai me ai jira kake kai ma daidai gabar da in ka shuka ya fita ya ayyuhan nabiyyu إذا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ku ji tsoron Allah ubangijinku Allah ne ya ce a haka ba ita matar ba jiyar ta kun tukawa mutum abin tsiya a ba zai fake da wani abu ya zo ya cutar da ita ba ya ce wa fi wuqu'ihi a cikin aukuwar shi aukuwar me shi talaqul bid'ati din wancan sakin da yace wa yahrumu iqa'uhu ala ghairi hadhihi sifa yana nufin wa yahrumu talaqul bid'ati saki na bid'a baya halatta haramun ne to wa fi wuqu'ihi game da aukuwar shi wai idan akai sakin bid'a sakin yayi ko ko sakin bai yi ba wasu malamai suka ce gaskiya bai yi ba saboda shi Allah yana karbar abin da aka yi ne a bisa tsari to amma dai gaskiyar magana da abin da jumhur suke a kai shine sakin bid'a yayi sakin bid'a yayi ya sake ta tana jini shi Allah kuma ya ce kar a saki mace tana jini yanzu ya saba ma Allah ko to yanzu wani za a kalla in ka ce sakin bai yi ba to wa ya ce ya furta sakin saban da yana nan suna akwai reni akwai reni ma a ciki da rashin ladabi ga Allah sai malamin zai ce a sakin yayi yanzu in yana so ya janye wancan laifi da yawa Allah sai ya dawo da matar tana jinin sai ya dawo da ita amma sakin na nan an riga an yi stamping din shi an yi kaftarin din shi radda ta gama idda in bai da ra'ayinta sai ƙara sai ya sake ta saki na biyu kenan sai ta gaba ya huta ta huta dama haka yake so ko ya sake ta a tsarkin da ya shafa ko kuma ya mata sakin da ya fi uku ya fi ko ya fi biyu a lokaci guda tare da saɓani shi ma a cikin wannan wa fi wuƙu'ihi game da aukuwar shi wa wuƙu'i ma fawqal wahidati min duni takhallul raj'atin khilaf da kuma aukuwar sakin da ya fi ɗaya ba tare da an samu kome a tsakani ba, shi wannan khilafun akwai sabani. Ya zo ya sake ta ce, ya zo ya ce ya sake ta saki uku, ko ya sake ta saki biyu, wani ma zai zo ya ce in ana dubu ya yi, ko in ana ɗari, wannan raina shari'a ce, sai a ɗauki na shari'a. To shi ne yake cewa mala ya ce to akwai sabani, wancan mun gama da shi. idan mace yin ma matar shi sakin bid'a sakin yayi sakin yayi to amma idan ya sake ta fiye da biyu a hadafa abinda jumhur suke akai sakin ɗaya ne yace ya sake ta saki uku to saki ɗaya ne amma idan aka samu takhallulur raja'a to shi wannan sakin duka sun tabbata bai taba sakin ta bai kira ta wance zo ta zo yace ya sake ta ta juya ta tafi ko ta ba shi haƙuri ya ce to shikenan ba damuwa na dawo da ki sai dawo da ita ta sake juya ko an jima haka kuma ya ce ya sake ta na biyu kenan ya sake cewa kuma ya dawo da ita kuma da an jima ya sake cewa ya sake ta uku kenan har ta tanki hazaujan gaira tunda an samu takallulur raja'a yan sakin ba wai a dunkula bane amma tashi guda zai ta sake ta saki biyu ya sake ta saki uku to shine jumhur suke cewa sakin guda ɗaya ne ko mafi yawan malamai sakin yana nan a matsayin guda ɗaya malamai sun yi maganganu a nan cewa har maganganu guda hudu magana farko suka ce wuqu'u jami'aha wanda ya ce ya saki mata ya saki biyu duka biyun sun yi wanda ya ce ya saki mata ya saki uku sai ta auri wani namijin wa huwa madhhabu al-a'immati wa jumhurul ulama'i wa kathirun min as-sahabati wa fariqin min ahli al-baiti الثاني عدم الوقوع مطلقا لا واحدة ولا ما فوقها لأنه بدعة masu fahimta ta biyu suka ce sakin da ya ba ya zo ya ce saki mata saki uku to ko ɗaya ba ta sako ba saboda saki ne na saban Allah saki ne na saban Allah misali sai mutum ya alwala da zuma a da giya giyar najasa ce amma alwallar ya bi ta gaba gaba ya yi ladina amanu idza kumtum ila salati faksilu wujuhakum ya wanke fuska wa yadiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'baini duk yayi kaga da lashi bata yi ba sai suka yi kiyasin kwatankwacin haka amma dai mun mutu a baya cewa sakin yayi sai a dauke na shari'a sai a ban mutun saura wannan sune masu fahimta ta biyu suna ga cewa sakin bai ma yi bane kawai mutlakan kawai a aje maganar sakin magana ta uku sune wanda suke cewa waqa'at salasatu in kanat lil mutallaqa madkhulatan biha in an tare da matar to saki ukun da aka ce an mata duka din sun tabbata a kanta so da aka shi wanda ya sakin ba yadda ya iya magana ta hudu shine wanda suke cewa saki ɗaya ne ya tabbata sauran kuma sai a basu a matsayin saki ne na bid'a mala yace arrajihu magana mafi rinjaye adamul wuqu'i rashin aukuwa shine malami matin yake cewa zahabul jumhur ila annahu yaqaw anna talaqa yatba'u talaqa wa dhahaba jama'atun min ahli al-ilm ila anna talaqa la yatba'u talaqa bal yaqa'u wahidatan abinda yafi inganci shine saki ukun da yace yayi basu ba tabbata su duka ukun ba saki biyun da yayi mata a lokaci guda ba su tabbata ba bal talqatan wahida saki ɗaya ne kawai ya tabbata su da ka yanzu ta sauku saki ɗaya ukun da ya ce da hudun da ya ce da goman da ya ce duka ba su ake kallo ba saki ɗaya ne da ya zo ya ce ya sake ta saki uku me yake nufi ya kai makuda wajen sakinta saboda ta ba shi haushi ɗaya kenan saboda Allah cewa a tsalaku marrata ne saki so biyu ake yi misali yanzu sai aka zo aka ce sallar asuba raka'ata ne da ka zo a raka'a ɗaya sai kai niyyar biyu kai ruku'u ɗaya kai su da dunka kwaya biyu kai kana ɗagowa ka zauna kai zaman tahiyya sai ka ce maka me ya faru ka ce to ai kai biyu ka biyun ne a haɗe har yanzu ɗaya ce in ka ce a ni biyu ne in kuka lura za ku ga nayi dogon karatu izu biyu nayi kowace raka'a nata in kuka lura za ku nayi dogon ruku'u tasbihi 20 20 ko ta raka'a tasbihi 10 duk da haka raka'a ɗaya kai to shi ma shine anan atalaqu marratan sakin da aka rarrabe shi da komai ya sake ta yace kuma ya dawo da ita ko kuma a'a ya sake ta ya ki dawo da ita har ta je ta gama idda sannan ya koma ya sake auro ta to kaga yana da marratu talaqi to yanzu kuma saura marra ukura awal akhira gane ya saki cewa ya sake ta to yanzu bai da yancin kome saura saki daya wanda daga shi babu maganar kome komai na al'amarin shi ya riga ya ya wuce kenan wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am
Yace ai in ba ka ƙari ke ba ka zuwa
a tunda bai dawo da ita ba duka karfafa wancan na farko ne in yana so ya bata haushi sai ya dawo da ita amma ya dan fite dan yi shawage shi a gari in ya dawo sai ya kara mata daya da na yanzu da na ɗazu biyu kenan ko yara sun san 1 plus 1 2 amma yanzu wancan da ya yi mata one times one ne ɗaya so ɗaya ɗaya yanzu ƙarfi ne ya ƙara ma naɗa su har yanzu tana nan saki ɗaya ya mata in yana so ya ba ta haushi sai ya dawo da ita ba ta san me yake nufi ba sai kuma ya sake sakinta to an samu takallulun raja'a kenan baina talaqi al-awwal wa baina talaqi at-tali aw al-lahiqi sai ya dawo da ita ko kuma ya bari ta gama idda ya sake in bai dawo da ita ba sai dai in ba a lokaci guda bane a abinda ake nufi ba a lokaci guda ba galiban ana fatar a samu takallulun raja'a din amma inda yace ya sake ta ya dawo ya ce na fasake yake fa na ɗazu ne yake ƙarfafawa na ɗazu ne yake ƙarfafawa so da aka kusan jumhur a haka suke lokacin sai na umar a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da khalifancin abubakar gaba ɗaya da shekaru biyun farko na umar in aka yi irin wannan sakin ana tabbatarwa daga baya an aka yi saki uku goma ɗari yadda suke a ɗaya ke ɗaukalon sai na umar ya dawo yake ca gashi gashi a tabbatar wa mutane saboda sun ɗan rena addinin sai mutum ce bayan ya san a talaku marratan amma sai zai ta suke mata saki uku saki hudu saki biyar wani ma har ɗari wani ma har dubu wa alaikum assalam eh suna eh kowa na ramawa in danginta ne da dangin shi aka kai masu magana sulhun suka yi shawara a saki yayi amma wani a waje haka a gefe a zai ba da shawarar da ya yi sulhu ne kada ya ba da shawarar arabu tun da dai bata nemi arabun ba shi kuma da ke da fawa da ƙarfin sakin bai saki ba shawara za a ba su a yi musu nasiha shi tsarin da yake bi wajen rike ta bai yi ba ya ce ta mai abu sai ya rama ba azabtarwa da yunwa tunda dai har tana karkashin shi zai ciyar da ita inda ba zai ciyar da ita ba sai dai in ya fake da cewa ta mai nushuzi shi kuma nushuzi a yan bamu mafita fa'ibu hunna ne ya zo da ya ce mata wa'azi ya kira a yi mata wa'azi ya sa a yi mata wa'azi ya wa'azantar da ita idan ta ƙi wa hajuruhunna fil mazaji'i ya kaurace mata a wurin kwanciya a daki daya ya kaurace mata ko ya juya mata baya a shimfida sannan wadribuhun daga nan sai ya sai ya duke ta dukan da zai sa ta dawo tarba ta dawo kan tafarki na gaskiya wannan su wannan Imam Abu Hanifa yake cewa wuri hudu ya halasta namiji ya daki matar shi in tana mai taurin kai ba ta mashi biyayya to da wancan aikin da yake sa ta tayi taƙi ko ya hana ta abu ta kafe sai ta yi ya an ba shi lasisin ya zane ka ko kuma ba ta sallah wannan su ne wurare hudun da abu hanifa ya faɗa kenan ba ta sallah ya zane ta in ba ta sallah ko kuma idan tana fita anguwa ko ba izini shi ya zane ta ko kuma idan ba ta irin adon da yake so ita ado take yi irin na mutanen indiya shi kuma bai so shi irin na larabawa yake so irje sai ado irin na indiyawa wata hema hema shi ya ce bai so ya kama ta da yan bulala shi ya zane ta ko kuma kwata-kwata ba ta adam ga ta nan kaman turmin kuli-kuli haka take ba abin da ya dame ta to shi ma sai ya zane ta to da kaga yanzu shi bai kamata ya mu'amalance ta ya dawo ya kalli mai shari'a ta tanada ya mu'amalance ta a haka shine zai ci riba amma yace in ta yasa ta abu ta ki shi ma bari ya kalla wani abu take so shi ma ya ki za su dade ba su shirya ba sulhu duka ba daidaita ba to su yan uwan nashi ne yanzu a bar wara gamar abin sai su yi shawara yurida islaha yufiqillahu bainahuma in suka yi shawara ya sake ta a ba ta takaddar kai ta yi gaba shi kuma ya hakuri in mace ce ba ta son mutum kar karka wani abin nan kamar yadda al'amam shafi yake cewa a mutane mutane na nan wasu na ta begen kama in nan wannan ita ba ta son ka wala khaira fi wuddim ri'in lam yakul lahu yace ba amfani ka so mutumin da shi baya kaunar ka yace shi bai ga amfana ka wa alaikum assalam eh eh za mu zo kan wannan lafuzan kinaya ne ba saki bane amma zai iya zama saki annabi ya auro mata ran da ya tare ta kalle shi ta a'udhu billahi minka sai ina neman Allah ya tsare ni daga gare ka ce ni din ne ce eh ila haqibi a haliki auren daga nan ya watsi saboda shi saki yayi niyya da yace tafi gidan iyayenki bi ma'ana ya sake ta lokacin da Ka'ab aka samu matsala a shekara ta tara bayan hijira ya ki zuwa Tabuka da shi da ‘yan uwanshi su biyun nan su uku wa ala salatatin ladina kullifu su rabi da hilal ai kaga cewa annabi aika ma ka'ab yayi ya ce mashi kai kana da ragowar kuruciya ku duka ukun kai kowa ya je cewa iyali shi matar shi ta tafi gidansu yace mun sake ta annabi ce a yaje yace mata alhiqi bi ahliki tafi gidan iyayen irin yadda annabi ya faɗa ma waccan matar ta nemi tsare daga gare shi kuma ta saku shi ma irin kalmar yi amfani da ita ko bata saku ba to da kai na malama lubin niyya to da kan yace tafi gidan iyayenki yana nufin tafi gidan iyayenki ki make faɗa tafi gidan iyayenki ki huta in huta ko shine hikimar ai tafi mu huta Allah shi dabarta an yi bayani ba eh ba shi ba ita a cin girkin shi a satin nan ko za mu zo wannan kalmomi ne masu sarkakiya kwarai a talaku bilkinaya kenan akwai muhtamala akwai gairu muhtamala za mu zo kan wannan matsalolin na malikun sa eh eh shi ya ce ba za ta ba ko eh eh shi wannan ko ba saki na kinaya ba ne nikahu ta'alik kenan shi wannan ta saku kawai yazo ya ce in kika je anguwan nan a bakin aurenki ko in kika je anguwan nan na sake in har ta je ta saku qaulan wahidan kawai ta samu in na dawo na cimma baki wanke kayan nan ba a bakin aurenki ya dawo ya cimma kayana na inda suke kai tsaye ta samu shonan talaqut ta'liq ne sai dai kawai akwai lokacin da zata zamu zo kawai nan kalmomin da yadda suke daukar ma'anoni da waɗanda wani abu za a yi musu na kafara ko wani abu mai kama da haka amma duk sanda ya rataya auren da wani abu sai dai idan ya rataya shi da rantsuwa to shine zamu zo shi duk zamu maganar wayannan kalmomin saki mu'allaqi ko ta'liqu taliq talaq da kuma at-ta'liq bil kinaya al-muhtamala wa ghayru muhtamala wa alaikum assalam ita tace eh ya kamata a baci hakuri tunda ma Allah ya sa bai iya rubuta ba ai wannan jahilcin yayi amfani ce a to ai wannan ba biro ba biro a a a me fa amma dai zauna me ya faru ai kai hakuri ake fa sai a dan lallashe shi in ba ya sa ba an jima sai gan shi da tumatir da kifi za ya taushe an shirya da ka rubuta kuma in ba ya sa ba zai zo ya musa ko shi san bai sake ta ba to shi ma iya rubutu ne ka ce wani ni na rubuta wani ce wani ni za ka yi wa sharri to da wannan za a iya lallashe shi in kuma ya matsa to za ka yi shi ta kai wani ba sai an rubuta ba aka iya ma rekodin ka tura mata za ma ka iya wakilta wani ya saki duk za mu cimma wa'annan lafuzan insha Allah yake cewa warajihu adamul wuqu'i magana mafi inganci rashin aukuwar duka sakin ba za a ce duka sakin sun auku a kan mutum ba sai dai a ɗauki guda ɗayan da aka tabbatar da cewa da haɗuwar malamai sakin ya auku a kanta ina ga wayannan sune matsalolin da ya tattauna ko kafin mu je fasali na gaba so da haka dai yana da matukar muhimmanci mutum ya alkinta ko ya mutunta kalmar sakin ya kalli alfarma da kima da auren ke da shi ya kuma kalli irin abin da sakin kan bari ya bar baya da kura wani lokaci kuma yakan iya zama alkhairi ga zai ka kai namijin da kai sakin da kuma ita saboda Allah zai iya hada kowa da rabon shi wanda zai zame mata alkhairi da kuma kai to yana ga sai dai mu dakata na alaikum assalam wa rahmatullah eh ya halatta ya halatta larabawa haka suke yi aisha radiyallahu anha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika ai kaga Aisha na yar karama wata mata ta zo ta Rasulullah zaman ka ba matan nan bai yi ba ya kamata ya aure ni kuma na ga mata biyu da ya kamata ka aura lokacin baya da sura Khadija radiyallahu anha kenan shekara ta goma bayan hijira yace da wa da wa yace na ga Sauda bazawara ce sanan na ga Aisha tsiyar abokinka budurwa ce in ka ban izini duka zan je in yi magana sai mu sauda magana haka daidaita kuma ta je ta samu sayyidina Abi Bakar annabi ya turo ta kaza kaza sai Abu Bakar ya ce ta ga ko shi ga kwanin yin wake kenan in gidan su motsa im an masa alƙawarin Aisha tun tana tsumman goyo lokacin da an yi haihuwa wani gida za su rugo ce yadda aka haifan maku mun kama ma dan mu wani to za mu bashi ko mun bashi to da ka yarinya kafin bakwai kafin shekara ɗaya tana da mijinta shikenan an gama ka karshe dole aka zauna da yan can gidan aka ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Aisha ai nan da nan suka sallama kawai kai kai takara da shi ne la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli fa suratul hujurat aktsaruhum la yaqiluna fa in ka ce baka da Allah ya ce Allah ya ce baka da hankali an ya mu dauki yan mu ba mara hankali da nassin qur'ani a ba za mu bayar ba ka gara ma ka tsira da hankalinka wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh don a ceci mahaifiyar shi in cewa in na dawo ba a wanke kayan nan ba ko ma waye wanke tasha tasha inda cewa shi dai a wanke ko eh in kuma ci ya ce in na dawo ban cimma kin wanke kayan nan ba kuma yana nufin ita da kanta sai ya cewa ki wanke kayan nan sai ta tattara ta kai wani gida aka wanke in ya zo ya gansa a shanye zai ta sa mata albarka da amma kayan nan sun biri sai can gidan na kai sabulu na ce saɓi biyu suka yi kika Allah ya maki albarka kaga ya san ba ita sai ba amma ya yadda to yin irin wannan ne ko ma waye ita ta kubuta amma idan ya ce ita yake so ta wanke dan ya nuna gazawarta da bata isa ba to ko ɗanta ya wanke bata sha ba ta saku saki ɗaya shi yanzu shi za a tantance shi wa yake nufi da cewa shin yana nufin a tabbatar an wanke kayan ko ma waye ya wanke ko ko yana nufin dole dole ita ta yi wanke to sai mu dakata nan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum